Mun sauraro suna na Yusuf na Dabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan garshen kwalta wato sabon titi wanda ake yi wanda ya taso daga kofar dawanau ya kuma tafi hammal tara. To a daidai wannan lokaci ina kan wannan titi ina tare da wato wasu ƙungiyoyi na matuka baburan a daidaita sahu dattijo da farko za mu so mu ji cikakken suna suna na inusa uba da wakin tufa
malam inusa ga mu yau an shiga kenan kwana na biyu da shiga wannan yajin aiki naku kuma na lura kamar kai lodi kake yi wasu matuka wannan babura na adaidai ta sahu na wannan gaskiya ne hakika kuma ya shafe mu ya shafi talaka ya shafi masu hawa ya shafi masu babura kai ya shafi mutane da dama dai wanda ba za a iya lissafawa ba yanzu kai a nan gurin kana yin sana'ar yi wa matuka baburan a daidaita sahun lodi kenan eh wannan gaskiya ne ni nake dan loda musu mutane da abokin aiki na malam isa muke loda musu mutane suke dauka zuwa kofar da nau dan dinshe da sauran wurare
to kai da kake lodi a nan gurin kake loda su matuka baburan a daidaita sahu fasinja kana nufin wannan abin ya shafi tattalin arzikin ka kenan a kwarai kuwa ya shafi tattalin arziki na saboda nan nake ci nan nake sha nake yin sutura nan saboda haka komai ya tsaya komai ya tsaya yanzu babba za ka shekara nawa akalla zan shekara 65 iyali kuma fa ina da iyali ina da mata guda biyu ina da yaya wajen goma sha takwas kuma wannan sana'ar da ita aka dogara in Allah yadda da ita aka dogara a halin yanzu dai to wani kira za kai ga musamman bangarori guda biyu da bangare na mahukunta da wasu abokan aikinka wanda suke matuka waɗannan babura musamman wani kira za kai ga duka bangarorin guda biyu to gaskiya a bangaren matuƙa babura ni ina goyon bayan su cigaba da yajin aikin nan saboda gaskiyar lamari ana takura musu kuma wannan kuɗi da aka sa ita gwamnati ya kamata su duba wannan lamari kayan gyaran babura nan sun yi tsada sannan kuma fasinjan nan ma mu anan da muke lodi in ka loda sai sun nemi ragi akan abin da ake yi saboda haka ya kamata akan
kuce ya kamata a sassauta?
ya kamata a sassauta musu a sassauta musu gaskiya muna kira ga gwamnati ta duba wannan lamari a sassauta a sassauta a sassauta
to misali mai sauraro sai ya dauka ko don kana yin ma'amala da waɗannan mutane ne kake faɗar haka duba da cewar ita gwamnati tana cewa ana yin wannan abin ne domin a samar da kuɗin shiga to a gaskiyar lamari ba don ina wannan aiki ba ne a idan aka duba yadda yanayin nasu yake da kayan gyara in aka duba kayan gyara abin da yake da naira biyar ko naira goma yanzu ya kuma naira hamsin haka suke sayan kayan gyaran nan da wuya da wahala su gyara baburan nan su ɗauki mutanen nan kuma in su ɗauki mutanen nan mutanen nan suna zuwa da kuɗin su ba a cike ba yawanci suna neman sauƙi ana sauƙaƙa musu kamar yadda suke neman sauƙin nan ya kamata kuma ta sauƙaƙa ita ma sauƙaƙa musu a sauƙaƙa musu gaskiya a sauƙaƙa musu
to mai sauraro a daidai wannan lokaci muna tare da wasu daga cikin matuƙa baburan a daidaita sahun waɗanda suka kuma tsunduma wannan yajin aiki tun jiya gashi kuma a yau ma an waye gari da wannan yajin aiki za mu so mu je cikakken suna ni suna na nura musa bacira unguwar yamma
nura musa ga shi zai ba ku fito aiki ba yau ma kuma kamar alamu suna nuna ba za ku yi aikin ba menene yake faruwa gaskiya abin da yake faruwa akan abubuwan da suke faruwa tsakaninmu da hukumomi na haraji shine akan batu na lamba dukkan dukkan abubuwan da suke faruwa muna so domin allah gwamnati ta duba wannan abu da ake ciki domin dukkanmu neman na abinci ake yi dukkanmu neman na abinci muke yi domin babu wani abu da zaka ce yau ka aje wata naira goma kaza ka aje wai dan kai wani abu yanzu ko da aka fito da wannan lambar aka ce an zo an yi ta gaba daya ba mu dade da canjin takaddun lamba ba na MTD yanzu kuma an dawo an ce sai mun zo mun yi wannan lambobin hakikanin gaskiya gwamnati ta duba mana akan wannan abu ba kuɗi ne da mu ba ba kuma ajiya muke ba su ko masu mashina nan da muke ansa a hannunsu ba ragwanta mana suke ba gwamnati mu za ta duba mu da muke yin harkar muke a cikin ta ga yara ga matanmu ga kanne wani mutumin daga cikin mashin guda daya wani mutum uku ne suke aiki wani ya fita da safe wani ya fita da rana wani ya fita da yamma haka muke ta fama domin a samu a zauna kada a zauna a samu matasa suna zaman banza haka muke ta yin wannan harkokin ya kamata gwamnatin jihar Kano ta duba mana a cikin lamarin nan ko manya na kasa su duba su ga cikin lamarin nan ya abin nan yake ciki muna biyan harajin nan hatta na ra za mu biya naira ɗari ɗari dan lahadi ma sai mun biya na ranar lahadi ran litinin mun biya kuɗin sa amma gwamnati ta duba mana a wannan abu da ake ciki To, Malam Nura, misali idan ka kalli wa- watakila masalahar al'umma, za ka ji misali a za ka ga yara yanzu 'yan makaranta ɗalibai ah, suna shan wahala wajen zuwa makaranta. Sannan kasuwanni musamman a jiya an samu matsaloli na karancin fitar al'umma zuwa kasuwa sannan abubuwa duk suna nema su tsaya shak akwai kamar a, jami'ar mai tamasile ta dakatar da jarabawar da take yi sakamakon wannan yajin aiki naku Eh, idan ka kalli masa al'umma baka kallon kamar kuma kun matsa sakamakon wannan tafiya yajin aiki da kuka yi hakikanin gaskiya mu ma wannan abu da muka yi ba wai cikin san ran mu muka yi ba kuma muna so muka yi ba kuma dukkan wani abu da ya faru wannan abu ba kau ba so ba so muke ba duk ya taba mu mu din kanmu mu ya taba saboda ya taba dukkan ba wanda yake yanzu ba ka aje naira goma ba a aljihunka ka zo yau baka samu naira goma ba dole za ka hakura ka hakura ka zauna domin haka domin a samu wata maslaha domin a- domin a samu wata maslaha domin gwamnati ta duba ta ga wannan abin da ake ciki amma hakikanin gaskiya mu kanmu ba cikin sarrar mu bane tunda akwai mu kanmu ƴaƴan mu duk gashi nan waɗansu ba su da da- ba damar su je ma makarantar da take nesa waɗansu jama'ar ga suna suna tafiyar ƙasa mu kanmu muna zaune ne yanzu babu wa wani neman kuɗi muke ba muna zaune mun haƙura da haka domin gwamnati domin mu samu tsaya da gwamnati domin a samu abin da za a yi to ba nura wannan abin fa duk gwamnati tana yi ne domin inganta rayuwar al'umma a, watakila a, a kwanan nan ko a kwanakin baya har tiraka aka ce an saka wa baburanku domin idan mai laifi ya aikata laifi a yi saukin kama shi baka ganin duk wannan kuɗaɗe da ake tattarawa daga wajajen ku ana yi ne domin a inganta harkokin lafiya tsaro ilimi da ci gaban al'umma to hakikanin gaskiya duk da ake cewa an sa turaka a jikin mashinan mu ita magana turaka ne a yanda na san turaka wanda dan inji ne da ake saka wanda duk inda kake za a duba network za a gano inda kake ba takarda ce ta turaka ba kuma in har wannan ne in aka sa mana wannan aka ga ba mu da laifi kuma ita wannan ita wannan trackers in aka sa mana ita ai kaga alhamdulillah mu kan mu za mu ji dadi za a kama duk yaran da suke waɗanda suke ba ta gari daga cikin mu da waɗanda suke ba ba su da gaskiya a cikin lamarin nan ita tiraka ai kamar riga an saka ta tun a baya to turaka ne wadda aka saka ne takarda ce wata takarda ce ita ce ake nufi da ita turaka amma mu turaka wadda muka sani turaka inji ne wanda duk inda kake za a duba service ko in kana da babbar waya za ka duba a gano inda kake to yanzu takamaimai me kuke so a yi muku yanzu mu muna son gwamnati ta sassauta mana akan wannan lamarin domin wannan kuɗin gaskiya sun yi yawa gaskiya sun yi yawa mu ba mu aje komai ba ba abin da muka aje wannan majin mashin da muke na abinci kawai muke nema ya kamata gwamnati ta duba ta ga halin da talakawa suke ciki ga matsin tattalin arziki ga kuma matsin rayuwa a cikin wannan lamarin ya kamata gwamnati ta duba ta ga abin da ake ciki a shirin barka da hantsi na jiya shugaban hukumar karota bafa babba dan agundi ya yi wata magana wadda kamar maganar take nufin kamar kun taro match sakamakon wannan yajin aiki da kuka tafi Eh, misali idan ba su yi abin da kuke nema din ba ku kuma zuwa wani lokaci za ku janye daga wannan yajin aikin a insha Allah mu muna roƙon su so domin su duba abin da muke ciki in har kuma ba su- suna ganin kamar ba za a janye ba mu dai muna roƙon shugabanni da kuma manya na jihar Kano su duba su ga halin da matasa suke ciki a iya yau din nan ba ka iya tattalin arzikin da ya karye a jihar Kano ba kaɗan bane an yi wa gwamnati asara ya kamata a ce gwamnatin ta duba ta ga halin da ake ciki ba iya mu kaɗai muke asara ba mu ma mun haƙura da abin da muke samu mun zauna to ita ma ta duba duk ba mu ce abin da ake mana ba za mu biya ba ne amma ta duba mana ta sauƙaƙa mana ta haffafa mana akan wannan lamari
mai sauraro a daidai wannan lokaci ina tare da wasu fasinjoji waɗanda suke tsaye suna jiran abin hawa za mu so mu ji cikakken suna suna tukuru muhammad a ƙarshen kwalta to kuma muhammad karshen kwalta tun yaushe kake jiran abin hawa ne ana kusa kusa awa ɗaya na kuma don tsaye da ma shi ba su biya zai ba domin suna cikin wannan yaji aki don ba mu jin daɗin wannan yaji aki da suke yi don allah to da haka kuma ne yanzu nan da naira talatin ma muke zuwa daga nan zuwa ƙarshen kwalta to za a ce ma hina ba da naira ɗari biyu to wanda ma zan ɗauka ma babu kuma ba zan iya tafiya ƙasa ba karshen kwalta na ina kenan ƙarshen kwata na na ɗan dishi za su mu je to kuma naira talatin ake zuwa ruwa ce sun ba da naira ɗari biyu suke cewa kuma wanda ma za ka hau ɗin ma babu mai adesa ma mai kafa biyu mai kafa ɗayan ma mai kafa biyu shi ma babu rububi ake yi muna jira muna kira da gwamnati dan Allah dan Allah tausaya mana mu fasinjoji domin muna so mu je inda muke ga uzurruka muna uzurruka muna da iyali muna so mu je mu kai musu wasu abubuwa ne kamata kuma akwai wani wani mara lafiya ne za mu je mu gano amma kuma gaba ɗaya babu ma ne kuma ba za mu yi tafiya ƙasa ba dan Allah muna kira a gwamnati dan Allah ta duba kuma shi babba da gudu dan Allah dubi al'umma al'umma yake wakilta ba shi kadai bane ko ba haka ba to haka al'umma shi ma yana cikin doka ya kamata dan Allah ya dubi lamarin mu mu fasinja ya tausaya mana kuma wannan bayan Allah suke neman abinci kuma ya duba ya gani su ma dan ai ba san ransu bane ba kowa na ganin cikin Allah dan Allah ya duba muna neman alfarma gwamnati ta duba ta sauta ma al'umma yawa mai gida abokai ma fasinja ne ma fasinja ne za mu so mu ji cikakken suna sunusu musa sunusi tun yaushe kake jiran abin hawa zan kai minti talatin a nan ina so in samu abin hawa kuma ban samu ba daga ina zuwa ina ke daga nan titin jajira zuwa kurna in ma ka samu ana maganan ɗari biyu abinda bai fi naira talatin a kai ka ba zuwa naira hamsin saboda haka gaskiya muna mai ba da shawarar cewar ya kamata a duba wannan yanayi da muke ciki da wannan hali kowa yana cikin matsi da yanayi na rayuwa ya kamata a yi wa mutane adalci don a samu sassauci to su yan arede da sun kuma wani kira za ka yi gare su eh to saboda Allah su ma suna da dalilin da yasa suka ce ba za su fita ba saboda abin da ake magana akai yayi yawa saboda suna buƙatar a yi musu adalci saboda matsalolin yau daban na gobe daban in ka fita abin hawan ai ba naka bane wasu da yawa sojan haya suke yi eh kaga ai ba zai yi ba a ce sai sun dauki wannan adadin kuɗi sun bayar bayan ga tiket da kullun sai an fita ga mai ma sai ka sha wahala eh ga mai ba samu ake ba gaskiya muna buƙatar a yau mutane adalci
ya sauraro yusuf na dabo ismail daga nan karshen kwalta akan mita 88.5 a zangon fm sukun sake jina